dan Allah ko wa qauluhu fadar Allah cikin wata aya da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce huwa shadidul mihala Allah mai tsananin hila ne hila me hila da Hausa kalmar hila larabci ce amma ta kuma Bahaushiya me hila dabara kissa Allah mai tsananin kissa ne ya yi kuwa ya kissa amma ba za ka ce Allah makissaci ne ba amma dai yana kissa shi ne hila Allah mai tsananin hila ne wa ƙauluhu da faɗar Allah da ya ce wa makaru sun ka ƙulla makirci wa makarallahu shi ma Allah ya ƙulla makirci a shi Allah na makirci amma ba za ka ce Allah makiri ba ne amma dai yana makirci ga shi na ya ce kuma waɗannan duka abin taimiyya abin da yake so ya nuna mu ɗauke su akan zahirin ba wani tawil za ka yi amma ash'ariya suna cewa ba ya za ka ce Allah na makirci shi ce yana makirci ai ko su wane ne sun kai makirci na Allah ya musu wallahu khairul makiri na Allah shine mafificin masu makirci duka duk wani mai makirci Allah shi yayi kaga mutane Isa ne lokacin da sun haƙulla makirci akan su sai su kashe shi Yahuda sun ka kulla. Annabi Isa yana da mabiya sahabbai na ƙudda ƙud guda goma sha biyu, 12 disciples. Da Yahudawa sun ka tashi halaka Isa, dawa an ka yi amfani, ɗaya da cikinsu an ka ba kuɗi. Shi zai kawo, don haka ba a taɓa haɗa da kai ba sai an yi amfani da na kusa gare ka, da ɗan gari aka can gari. Sai da turawa sun ka to suna cin su ci sakkwato, ta yaya sun ka ci sakkwato? sun ka taho inda duk sun ka taho sai su gaggarin ya koma hili mutanen daure sun yi tsahe-tsahe ai sai da an ka samu wani basakwace ba waɗansu da na taɓa waɗansu da da an ka samu wani basakwace sai ya te iskan matura inda sun kai kamfin can bayan gari ya ce zan taimaka mu hukuci sakwato amma da sharaɗi sun kace an kai sarkin musulmi a yamin sarkin musulmi kuma shi bai gadi sarautar ba in ka ce mun yarda ya ce to gobe zan taho da jaki zan ɗebi ƙasa ja ƙasa da mangala zan huda mangalar duk inda muna ta a ƙasa duk inda ƙasar nan ta tsaya to na gidan sarkin ku shiga wurin nan kuma haka an kai ta haka sun ka kama sarkin musulmi an kashe shi amma an kake shi ma an kashe sun haƙe mai sarauta yana da wahala a cika da yaƙi ba tare da tare da kai ba shi ya san sirinka shi ya san shige da ficenka shi ya san ciki da bayan haka don haka shi zai ba da informi ba ganin bandit da informa suka aiki to yanzu bandit ya an kawa an mata ta ta haihu an ka shirya mai zanen suna sai ya gayyato yan uwa nai sai su ma suna da informan cikin su sai an ka faɗa musu sai an ka turu jirage biyu na yaƙi a zo sun taru a yi bombin ɗinsu kafin su taho kun san ko mutum guda ba a kashe ba ga operation ɗin nan ko sun kuta sun hita sannan kalli gidan ka gani wannan aka ce mu bom in an kai bombin din wuri ya zai tsaya a yi bombin din masallacin ga amma ga katangin ne a ce kwallon kwanna ɗaya na tashi wannan aka ce bombin gina ta ba ko tsagiwa gina ba ta yi ba kwallon kwanna ɗaya na tashi ma nan da can sauran kwanna ma suna nan lake aka ce an yi bombin don haka duk kwana haifan da kowa yana da informant cikin kafin su iso an faɗa mai yace kowa ya hita sun ka kowa ba a kashe ba iyaka an zo an yi wasa kwaikwayo sun ka koma in kashe mana kuɗin maka gani don haka kenan su ma suna da informant cikin sojojin da suka ba kuɗi su ma sojojin suna da informant cikin na don informant ɗi suna faɗa musu za a yi addu'a suna kuma ya gayyata mutane to duk haka abin yake yasa annabi ka ce Allahumma inni a'udhu bika min khalilin makirin duk da yake hadisin bai inganta ba masoyi mai makirci tare da kai yake amma downfall ɗinka yake kallo ya yi dariya hada ba mun san tana zama haka dama kowa kuma annabi ya zauna da su ya zauna da munafukai ko bai zauna ba to munafukai tare da wa suke tare da kafirai suke amma suna nan ganga jiki tare da shi suke ba kafirai information kullum an ka ta yaƙi addu'a su Allah ka sa a kashe manzon Allah da sahabban nan su huta amma kuma tare da su ake tare da su aka sallah tare da su a hakuri ka gani to shine da Yahuda sun ka tashi sun ka shirya ma Annabi Isa sai sun ka samu ɗaya daga cikin disciples ɗin nan sha biyu amintattun nan na annabi isa an ka bashi kuɗi ma ƙuddai sunan rudai ya ba da information don haka ran nan annabi isa ɓoye yake don ya san ana na annabi rata sai ya kira mitin nasu wani gida a haɗu gidan wani sai wanga ya ba da information a lokacin da za a yi don haka suna cikin mitin yahuda sun ka aiko sojoji an ka zagaye gidan ba wurin hita kowa zai shiga to wanda ya fi kowa rashin imani cikinsu ƙuddarun cikinsu shi zai shiga ya kashe isa an zagaye gidan dai ba a iya hita yana shiga sai Allah ya sa girgije ya ɗauki annabi isa ya sama da shi shi kuma da ya shiga kashe isa sai Allah ya ɗauko siffar isa sai ya samai wa ma qataluhu wa ma sulabuhu walakin shubbiha lahum an kamanta musu shi wanga da ya zo kashin isa sai Allah ya ɗauki siffar isa ya sami sun haga an daɗe sai sun ka shiga cikin gidan ko sun ka shiga ga isa ga yace wala ba ni na an ka ce kai ne sun haka kashe shi don haka da makircin su da na Allah ya girma to shi na Allah ya ce wa makaru sun kulla makirci ga annabi isa wa makarar Allah Allah mai da musu da makircin su wallahu khairul makiri Allah shine mafificin masu makirci kawai to me maganin mai makir tun da baka san wace hanya zai biwa ba yaushe zai striking yaushe zai fito ma ina zai fito ma to abin da ya kamata shi Allah da ya sani kuma yake da iko dogara gare shi zai baka kariya shi zai kare ka daga gare shi kakka dogara ga wani dogara ga Allah to kaga mi ya nuna mana ayar ga can an ce Allah mai tsananin hila Allah na hila nan kuma ashe Allah na makirci amma duk waɗannan ba za ka kira su da shi ba za ka ce Allah makiri ba ma dai yana makirci yana daga cikin siffofinsa wa qawluhu fadar Allah da yace wa makaru makaran wa makarna makaran wa hum la yash'uruna fanzur kayfa kana aqibatu makarin anna dammarna wa qaumuhum ajma'ina fatilka buyutuhum khawiyatun bima zalam su ko su wane ne samudawa ne wa kana fil madinati tis'atu rahatin yufsiduna fil ardi wa la yuslihuna cikin garin na samudu akwai kungiya tara jama'a tara ba su da aiki cikin gare illa fasadi mabannata ne dama lura duk wanda ya kowa kin mai wa'azi zaka iska mabannaci akwai wani abu banna da yake bisa gare shi to shi ya sa ka dauki kiyaya don mi mai wa'azi kai wa'azi akan bannan nan da ya kai so wallahi sai mun yi magani ne sai mun yi kaza sai to haka annabi salihu mutun tara sun duk garin kahirai ne amma dai mutum tara suna haɗe mai kai suna hikuwa tsananta ƙiyayya da shi shi ne Allah ka ba labari cikin suratun nan ya ce wa kana fil madina cikin garin na annabi salihu tis'atul haɗe akwai wasu ƙungiyar mutum tara yufsidun fil ard banna ɗaya suka yi cikin ƙasa wala yaslu ba su gyara sai sun kace sun kai mitin ya za a yi a kashe annabi salihu wa qalu sun kace ta ƙasamu ku zo ku yi rantsuwa da Allah a zo kowa ya yi rantsuwa da Allah lanubayyitannahu za mu kai mai farmaki cikin dare wa ahlahu shi da iyalinsa mu kashe shi mu kashe iyalinsa cikin dare ba wanda ya sani thumma lanqulanna sannan in gari ya waye sai mu ce ma shahidna mu halaka wallahi mu babu babu hannunmu mu halarce halaka ta shi da iyalinsa ba wa inna lasadiqun mu masu gaskiya ne sai Allah ya ce wa makaru makaran sun ka kulla makirci wanda yake shi ne sun ka kulla makirci babba wa makarna makaran mu ma muka kulla makirci wanda yake shine to yawan shikenan a gamu a kawara su sun kulla makirci wanda ya wuce wuri Allah da kai ne yayi wa makaru makaran shi ko Allah ya kulla nashi wa makarna makaran wahum la yash'uruna ba su da masaniya da yau da daddare an riga an ajiye da daddare kashe salihu za su yi kahin daren na Allah ya kashe su an kawaye gari su an matattu salihu na raye fanzur kaifa kana aqibatu Allah ce kalle yadda karshen makircin su ya kasance wa ya ci su wallahi qul makar sayu illa bi ahli don haka in ka ji tsoron mai makirci ya nuna baka da imani ana ci ana kullawa makirci zuciyarka ta fadi gaban ka ya fadi baka da imani su tai su yi ba abin da ke faro sai abin da Allah ya kaddaro suna can suna kulla ma Allah shi ma yana ce yana kulla musu don haka bari a yanzu ba da kai suka faɗa da Allah suka faɗa sai mun gani wahi kari da su da Allah shi yasa wazirin gunduka cewa haka kai da kanka tsaya ka daina rawar jiki bari duk gudun mai keta shi da munafiki kai tugi gun sarkin ka jalla madaukaki mai zamba duk shi kai kana da mataimaki sarkin da yace mai kira shi kirai shi kowa taba ka tsaya ka kai kara ga rai kowa matsa maka ka ka mutsu to kirai bari fargaba ka ya ɗebi duk tsoro gare ko wakala ya ce ta'ala ɗaya gare kaka aka yi wani taliki shi mace shi kazi ta hanyar ta yana yake to shi na Allah ya ce wa makaru samudawa sun kulla makirci makaran wanda yake makirci wanda yake shi ne makirci babba wa makarna makaran mu ma mun ka kulla makirci wanda yake shi ne wa hum la yash'urun ba su da masaniya kaga makasudi da yana ma'alla shahid Allah na makirci daga cikin siffofin Allah akwai makirci wa qawluhu da hila da makirci kusan duma anarsu guda mutaqaribuna ne fil ma'ana wa ƙaunuhu faɗar Allah kuma cikin wata aya ce innahum lalle su ya kiduna suna makida kai da makida da hila da makida da makirci duk kusa ma'anarsa guda kaga Allah yana makida wa akidu kaidan ni ma sai ni kulla makida wanda take ita ce makida babba sun kulla makida ga annabi Muhammadu ni kuma sai ni kulla musu makida a sosai ko rama cuci ga macuci ibada in ka yi hankuri ya hima daga kulla ba ka bari Allah ya kulla mai duk waɗanda ba su na kulla ba Allah ya kare su waɗanda Allah alladhina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khaira don abinda za ka yi mai bai kai girma abinda Allah zai yi mai ba ka gani haka bar Allah shi mai to ka gani to makasudi dai waɗannan kalmomin guda uku da hila da makirci da makida duka suna cikin siffofin Allah amma ba za ka ce Allah mai hila ba Allah makeri Allah Allah mai makida ba a'a amma dai suna cikin siffofin Allah Allah yana yi mun yadda da haka nan kuma mun dauke su akan zahirin su ba wani tawili da zamu yi musu to sai siffa ta gaba wa qauluhu fadar Allah da yace in tubdu khairan shine bambancin mu da ash'arawa da sufaye su duk waɗannan irin waɗannan ba a fassara su akan zahirin sai a yi musu tawili dan me aka ce Allah mai makida da makircin da hila da makida duka akwai inda suke abin zargi ko gare mutane akwai inda suke abin yabo in mutum ya yi maka yi mai shari'a ta hana haka nan a to kaga shi kenan akwai inda suke abu misalin makida babban misalin makida da aka kawowa wato an ce wurin wani yaƙi ban tun wani yaƙi ne cikin jama'a kahirai akwai wani da ake kira amrubnu wuddin sai da attayar na yawan kawo shi amrum na wuddin wani irin kafiri ne wanda ya ji gishiri numfashi nai wadda kasan mutum na hansari in yana kwana haka numfashi na yake ƙato na wurjigege da an ka zo wurin yakin kasan kafin a gama a kabara to ana ba da ana mubaraza waɗanga su kawo nasu jarumi waɗanga su kawo a fara karawa kafin a gami to sai ya hito ya ce halmin mubarizin ina mai mubaraza cikin jama'ar Muhammad ba kun ce aljanna ba ina mai son aljanna ya hito mai mubaraza ba wanda ya motsa cikin sahabbai wa ina mai ko ba ku son aljannat ba wanda ya motsa ya sake maimaita na uku Ali lokacin ne dan yaro dan period sai ya zabura annabi ya ce zauna ba ba ba ba kafa'a te bane annabi ya ce zauna yatta cikin fili yayi ta hauka addu'a da addiyar zabura annabi ya ce zauna wani wanda yake ali annabi kaso wallahi kuwa bai motsa ba can sayyidina ali ya rikice yace manzon Allah wallahi ina iya da shi yace shin zaka iya tunda wanga kunya dai ba za a yi ta ba zaka iya yace yace to Allah ya baka nasara sai Ali ya taso amurmu na wadda ya yi dariya ya ce yaro mika kaso ya ce na zo mai mubaraza ya ce mubaraza da ni kana son uwarka ta yi wabin kako ya ce yana son uwata ta yi wabi na don in shiga aljanna ya ce ni ba abokin mubaraza ka ba ne ya ce zan yi mubaraza da kai za ka iya ya ce zan iya ya ce to shi kenan an tattako sai Ali ce to ai ni da mutum guda ne zo mubaraza ba da mutum biyu ba Amr ibn Uddin ya waiwaya ga wane ne yana waiwaya Ali ya sare shi me yayi mai makida yace ani na hatu baraza ne da mutum guda ba da mutum biyu sai waiwaya da hushi ya ga wane ne ya tau sai Allah ya sare kayan banza sai ya faɗi an kai takabbara kaji to kaga makida kenan alharbu khud'atun makida hanyar da za ka biyowa cikin siri ba ta bayyane ba ka cuta ma abokin faɗanka shi ne makida ita ce hila ita ce makirci ba za ka hito gaba da gaba ba a hanyar da za ka bi cikin siri ba tare da ya sani ba ka cuta mai eh to Allah ya shiryar da mu to ina yake to ina yake ina mun ka aje eh To, wa ƙauluhu faɗar Allah tabaraka wa ta'ala da ya ce, In tubdu khairan, in kun bayyana kowane irin aikin alkhairi a wata kufu ko kun ɓoye shi, a wata afu an so in koko kun yafe daga wani mugun abu da an ka yi muku, to fa inna Allah kana afuwan ƙadira, lalle Allah ya zan mai yafewa kuma mai iko. Kaga wannan shi ko yana tabbatar da siffofi biyu na Allah. Afuwa, fa inna Allah kana afuwan Allah ya zan mai yafewa. akwai wanda ya gagari Allah duniya to amma kuma kai mai lahi kuma ya yahe ma to yan Allah ya yafe kai don mi da baka yahewa hadisi ya tabbata cikin sayyid muslim manzon Allah ya ce ma za dallahu abdan bi afwin illa izzan Allah bai ƙara mu bawa komi saboda yafewa sai ɗaukaka ɗaukaka Allah in an kai ma ba daidai ba kai yafe ɗaukaka Allah zai ƙara sai dai malamai sun ka ce yafewa kuma akwai inda take alkhairi akwai inda take kuma shari'a ba ta yadda da ita ba yauwa mutumin da an ka sanan ma da shari mutum ne masharranci kowa wa ya kai to ya yi mata wani baka ya kamata ka yafe mai ba in kana da iko ka rama don a karanta sai darasi shi zai sa ya kame daga amma mutum ne wanda first offender ne za mu ɗauka kila akan kuskure ko rashin sani ko ya ma babu babu ka ce sai ka rama sai ka yafe mishi ina fatar kun fahimta ko ko mutumin da ya fiye mai zai sa ya ƙara girman kai yana ganin kamar ya gagare ka ne to bai kamata ka yafe mai ba nuna mai ba gagara yayi ba yafi to kaga daga cikin siffofin Allah akwai yafewa Allah shi yafe muna sannan daga cikin siffofin Allah akwai iko akana afuwan kadira mai iko Allah mai iko ne kuma iko ba irin na sarakuna ko shugabannin duniya ba da sai wani ya taimaka musu a zartar da ikon ko sun nemi izinin wani shi iko ne cikakken iko ne wata aya Allah ya ce wale afu wal yasfahu Allah tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim waɗanda an kawa laifi fale afu su yafe mana wal yasfahu kuma su kauda kai kauda kai kai kamar baka gani ba shine kauda kai Allah tuhibbuna shin ku ba ku san an yaghfira Allahu lakum Allah ya gafarta muku wallahu gafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin ƙai kaga ya kawo mana siffofin Allah gafara Allah mai gafara ne da jin ƙai Allah mai jin ƙai ne wa qawluhu walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina izza buwaya ta tabbata ga Allah ashe daga cikin siffofin Allah akwai buwaya al-izzatu izari wal kibriya urdai man naza'ani minhuma azabtuhu izza ita ce maɗaurina kibiri shi ne mayafina ba su ne suturan mutum ya ɗaura guda ya yafi guda ba to izza ita ce maɗaurin Allah kibiri shi ne mayafi duk wanda ya jaya da ni gare su ya ɗauku izza ya azama kai ne ko ya ɗau kibiri ya azama kai sai na azabtar da shi ba kayanmu ba ne kayan Allah ne izza da kibiri wacce izza za ka yi wadda in yanzu yunwa ta burmuƙe ka za ka yi ko mahaukaci yunwa ta burmuƙe yanzu kana gani ya yi ladabu to da kibri za ka yi in ka ci abincin nan kuma da ya rube mararraba haka da shi kuma ba ka iya zazzaga cikin ɗakin ka sai dai ka tai wani wuri can nesa ga mutane to wani kibri za bayan ka yi tutu ka taso to kibri ne za ka yi to na kibri yake ga mai tutu daga Allah da bai cin abinci ba ya tutu shi ya kamata ya izza ya kibri to ga matsaloli nan sun buwaye ka ka rasa wanda za ka yi to ina izza take gare ka shi Allah ba abin da ya gagare shi ya kamata ya izza to daga cikin siffofin Allah akwai izza sai ɗan ‘yan muna walillahi al'izzatu izza ta tabbata ga Allah walli rasuli kuma ta tabbata ga manzonsa walil muminina kuma ya ta tabbata ga muminai muminai su yi izza ka su kaskantar da kansu ga kafirai madalla su wa kafirai izza amma ka su yi ma musulmi ‘yan uwansu izza kamar yadda Allah ya siffanta ya ce muhammadun rasulullahi والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم masu tausayawa ne tsakaninsu amma masu tsanantawa su yi izza ga kafirai amma su tausaya ma junansu wa qawluhu an iblisa fadar Allah wanda ya kaito daga iblis iblisa yace fa bi izzatika bayan Allah ya tsine mai ya kore shi yace ina rantsuwa da buwayarka la ugwiyannahum wallahi sai na halakar da su ajma'i daga badai sai dai wanda ka tsare kaga ya rantsuwa da izza ta uban ashe ko ibil ya sa Allah na za izza to haka don haka daga cikin siffofin Allah akwai izza to kada ka yadda kai jaya da Allah ga wannan siffa ba a son izza ga mutum ba a son kibri ga mutum mu ban ma Allah kayansa wa qawluhu fadar Allah tabaraka wa ta'ala da yace tabarakasmu rabbika dhil jalali wal ikram albarka ta tabbatar ma sunan ubangijinka ismu rabbika sunan ubangijinka wane ubangiji zil jalali ma'abuci girma wal ikrami da kuma girmama wanda ya so nan muna da siffofi guda uku na farko ismu rabbika ashe ubangiji yana da suna hmm? sabbi hisma rabbikal a'la kayi tasbihi ga sunan ubangijinka mafi daukaka kaga ismu ismu Allah yana da suna tana daga cikin siffofin Allah sannan zil jalali ma'abuci zi ai ma'abu sahibil jalali ma'abuci girma shi Allah ga ainihin kansa mai girma ne girman da babu irinsa wal ikrami da kuma girmama duk wanda har gani da girma Allah ya girmama shi to shi ikram girmama wanda yake so to mutane har yanzu ba su lura da Allah ke girmamawa ba wasu suna ganin su ke girmama kawunan su ko wasu ke girmama su sai mun girmamawa ne ba san aikin Allah bane abinda za ku yi mana girma shi Allah zai biya mai sai na kasa gare abinda za ku yi na kaskanta wancan shi Allah zai mai su a ɗauka gare shi an kama imamu malik sarakuna sun ka iza sarki yawa imamu malik sanduna sai da ka haɗa sa tagwace an ka ce ba abinda ya zama imamu malik kwalliya kamar bulolin nan sai Allah ya ɗauko so ne yasa cikin zukatan mutane saboda an zalunce shi ka gani don a nakasa ibnu taymiya da ya fatawa saki uku cikin kalma guda saki guda ne ya saba mazhabar su ta hanafiya su ko sun ce saki uku saki uku ne sai an ka hada sarki don a nakasa shi an ka tube shi an ka mai sai daga shi sai wando an ka aza shi bisa ga raƙuma an hake wayo garin bagadad duk majalisa shi na yace saki uku jo wai an nakasa shi ibn taymiya bai taba samun dawaka ba irin haka nan da an kai mai hanyar da zaka bi ta nakasa mutum ita Allah zai umar da ita ya dawaka shi hanyar da zaka bi ta dawaka wani ita Allah zai mai da mai matsala ta zama matsala don haka girmama aikin Allah ne ku ban mai aiki ne in kuma in kana so ya girmama ka to ba mutane za ka dada dama ba shi za ka dada dama amma wanda ya dada mutane wai don su biyu sai Allah ya haɗa ka mun yi hadisan Aisha Aisha ta ce duk wanda ya yarda da mutane don ya saba ma Allah ka saba ma Allah don mutane su yarda da kai sai Allah ya haɗa ka faɗa da mutanen nan amma wanda ya saba mu mutane doye ne mai yadda Allah sai Allah zukatansu ga hannun Allah sai Allah ya jawo masu sun soka to abin da mutane ba su gano ba kenan in ma mutane haka sun soka to bi Allah shi an da mallakin zukatansu shi zai sa su soka amma in ka saba ma Allah ka bi yadda su to shi sai ya hada ka fada da su sai an dawo uwarka ubanka an rabu shajara majara to Allah ya shirya da mu to sai mu tsaya nan ko madalla to Allah ya sa muna alau duk waɗannan suna cikin siffofin Allah to madalla kuma haka dan muka zartar da su mu ba mu yi musu tawili ba mu korewa sannan ba mu kamanta su da na halitta to shi an makasudin sanin waɗannan siffofi to Allah ya sa muna albarka ga abin da mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك